أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في العقل يرحمكم من في السماء آه، muna cikin bayanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a cikin wannan sura yayin da Ubangiji subhanahu wataala ya ba labarin cewa wada'ahu qaumuhu mutanen annabi Nuhu suka zo wa annabi Nuhu lamma alimu bihim yayin suka san cewa yayi baki sai suka zo yura'una suna anzari yasra'una suna sauri ilaihi zuwa ga gidan annabi Nuhu har ma sashen suna ture sashen don sauri ana tun kuɗe juna ga ganin za su je gidan annabi Nuhu wa min qablu ay qabla majihim kafin zuwan wayannan baki kanu ya amalu na sayyiati mutanen sun kasance suna aikata munanan abubuwa masu muni wa hiya idiyanu rijali bil adbari shi ne zai ke wa mazaje a duburarsu zo suna saduwa namiji da namiji wato suna liwaji kenan ƙara lodin annabi lodo ya ce ya kawo mai ya kawo mutane a baya manna su a jikinsa ba ta ya kawo mi irin ya kawo mai kawai ya zai samu wani mutu kusa da ya mutane kawai za mu ya mutane ba zai ya mutane na ba a ada suna aka da daidai ma da gila da fi ya mutane na amma ba su aka da daidai ya mutane kawai ha'ula'i banati sai ce musu kun ga waɗannan yana ne mata idan dai sha'awa kuke bukatan domin ku magance sha'awan da kuke tare da ita wata saboda waɗanda ku aure su na muku izini ku aure wanda ya yana matan nan ku aure su to idan ku aure su kunna da har da kuma sune mafi tsarki gare ku ta hanyar aure shine halal din wato a gare ku daga fatakula ku ji tsoron Allah wala tuhduni kada ku kunya dani tabla ku ne kada ku kunya dani ku yi a cikin baki na yanzu idan na yi baki kun ainihin musu irin wannan ainihin kuka cewa mutunci da haka karko kunyata ne a cikin wannan bakin nawa alaysa minkum rajulun rashid shin kan ba a samu wani mutum daga cikin ku shiryayye ya amuru bil ma'ruf ya umri da abu mai kyau a cikin ku wa yanha anil munkar yi hani ga barin abun ki wanda ba shi da kyau ai ya samu ya kamata a samu a cikin ku akwai mai kwabe ya gana abu da ba daidai ba daga hanawa ya yi umarnin abu mai kyau
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سكتي يا كي النبي لولو لقد علمت والله حقيقة كاسني ما لنا في بناتك من حق فأمر wani haƙƙi na bukata a cikin ‘ya'yanka mata, wa'in naga lalle ka annabi lulu lati alamu ka sani ka san ma nuridu abin da muke nufi min idiyani rijali na zai kewa mazaje mu ba mu da sha'anin mata mu mazan dai subhanallah wato su kan abu mafi muni shi ne nasu shi ko lodo hukuncinsa mai tsananin gaske ne saboda muninsa shaidan ma in ya hada a yi shi gudu yake shaidan ma in ya hada masu jawabi suna yi sai ya gudu saboda masifa da azaba da yake ganin yake saukowa wayannan masu aiki kuma wajen hukunci ainihin tsohuwar da bulala masu jihohi ya kama su abin nasu ba bulala ba ne jefe su aka yi ake kawai ko sun taɓa yin aure ko sun taɓa yin aure bayan kama suna dudu jiwa za a ba ta jin amma yanzu na ne wato na ne za a bincika yan sun taɓa yin aure a jefe su kuma taɓa yin aure ba a musu bulala ɗari ɗari shi kenan shi ne hukuncin su to kaga ai munin wannan aiki kenan na'am قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
kana a cikin jawabin da annabi Nuhu zai gaya musu sai ce lau anna li bikum quwwatan wallahi da ina da wani karfi da kan da ina da wani iko abun da kuka yi nufin za ku yi nan da na na san da na aikata iko na akan ku au awi ila rukunin shadidin ko ko in taru zuwa ga wani taron jama'a rukunin jama'a mai tsananin gaske in gayyato su in samu ashirin dangi tanzuru ne da za su taimake ni kai a yau dinnan labar ashtu bikin wala da na dange ku yau da na kama ku na babance abin da kuke yin nan to mala'iku dai suna kallo kawai su wannan su masu aikin dawa dai sun ɗauka baki ne kawai yanzu laraba haka nan suka alhali su duka su mala'iku ne gaba daya su kuma mala'ikun dama suna sanye sun shaidan lalle tabbas ga annabi lulu ya fama da su akan wannan su ga sun fara sun ce su ga bukatar ya ce ko aure da yana suka ce ba sa bukatar wannan ga yana suke haka dai mala'iku suna ji haka sun samu shaida kenan ga bayanan da aka yi jiyan nan haka shi ne sai a hada sai magana hukunci wannan ma da hadal mala'ikatu zalik yayin da mala'iku suka hakan nan ka zo suka ce ya lulu ya ga annabi lulu shi sunan sa ne lulu din sunan annabin kenan lulu to shi kenan mutanen da suka kirkiri wani abu mai suna lulu ma a zamanin da kuma aka fare shi shi kuma sai Allah ya aiko shi da zama shi ne mai hadawa mai musu wa'azi kaga shi sa sai sunan yake hada da suna abu da suke yi ya lokacin da ya rubu ya ga annabi lulu inna rusul rabbika mu fa mala'iku ne manzannin ubangijin ka ne ya aiko mu wato za mu zo mu dawo mu zo mu halaka da bayanan mutane saboda karka damu da abin da suke nan kaf lan yasilu ilayka har abada ba zai saduwa da kai da yin wani abu wato akan wannan lamarin mu kuma mu kuma mu karfin wannan yawa ba su sadar da juyi da wani mummunan abu ba amma abin da muka so da kai mu garin mun ga garin ashe majoritin sama gaba ɗaya halaka da zuwa ai kawai da haka fa asri bi alika bil qidi min al-layli kai kai da biyan dare da iyalanka da kowa da kowa sun masu biyayya ka nemi wani yankin dare ku fita amma fa idan kuka fita wala ya tafi da minkum adun kada wani mutum guda ya yi waiwaya wani mutum guda ya juyo baya ma ya kallo ba a yadda ba kawai an gunda rubu dalbi ya kafa kan gurgurwa liyan layara don kar ya ga azimin ma yanzu bihin girma abin da ke sauka gare su don kar ma ga irin azabin da Allah yake musu amma fa in lamar a duka sai dai ban da matar ga kaga matar ta kan nan da birrafi baladun min ahadin wa bi gidatu ma bin nazri in lamar a daga ya zama istisna'an an toge da kenan min al min al ita kan bala ta sirbi a karka tafiya da raina ko ta za ta bi ku kana da wani wani an ce tun fare ma ita ma ba ta ce za ta bi annabi lokacin ba wani wani kuma da ta fitan kuma an ta kar a waiwaya da ilimin sai ta waiwaya ya shi za a ce innahu musibu ha ma asabahu a cewa al'amari ne da yake ma asabahu abin da ya same su shi ma musibu ha zai same ta duk abin da ya same su zai same ta wakila mun kawo kuma da lam ya guruji biha annabi lulu ma tun fari bai fita da ita ba wakila wani kawo kuma da a karajar ta fitan amma walta fata sai ta waiwaya har ma ta yi magana faƙalar sai ta ce wa ƙauwa wayo mutane na mutanen da ma kenan ta waiwaya kuma tana dukan rashin mana halin da za su shiga cikinsa haka ita ma ba ja a hajarun sai dutse irin duwatsun da aka sako musu din nan sai dutsen ta sai biyo da kawai faƙatala sai kaje ta amma su sauran sanda jibril ya ɗaga garin ne gaba ɗaya ya sama da shi har ma ahlus samawa da suna jin hayaniya ta jibril sai jiyo da abin kawai kamar mulkin kofi da karfe kan kofi kirif aka rufe su sannan aka sako wannan duwar wajen azaba tabbassun tsakon kwani daga jahannama aka da jefa musu idan na da yi same da can ko da ai an wato saboda suna can in ba irin wannan ba hawa ba wanda zai same ta na daga an daga an buga inda ban dutsen sai dai ya kuka mai da in kuma kawalin da ya ce a tana son zaki an bata fita ba in yanzu ita ma ana da ita kuma dutsen sai je same da har yanzu wannan abin da ya samu mutane a nabi lukun kenan haka ne ko? wasu alamun an wakti halaki sai shi annabi lukun ya tambayi su wai na mala'ikun ya ce yau shi ne ne lokacin za a halakar da wai na mutanen ne bakalo sai suka ga annabi lodu inna mawidahum suhu lokacin da aka fara kawari lokacin asubahi abba bakala uridu adala min zalik sai annabi da shi kai har azuba ai ni na zo mafi hanzari akan wannan ma nan da nan kawai sai kalu da haba annabi da kai sauri ba komai alisa alisa subu bi qarib shin azuban bai zama yana kusa bane a da kullum ba da ba ba san ma nan da za a halaka da zuba je amma yanzu aka da azuba za a halaka da zuba ai kusa ne da kullum kana hakuri da su a haka to don an sai nan da asuba za a halaka da su kai asuba kan kusa ne shi ne yayin iya ga jama'a sa suka fita da suka fita aka halaka da wannan mutanen garin yanzu haka idan ana tashi daga maka za a je sham to ana wuce birnin shazum inda aka yi wannan halakarwan har yanzu wurin kowa in yi wurin ya bi wurin sai ya gane akwai abin da aka yi wannan wurin saboda ainihin ƙasan da aka juyo a ɗin wato an ɗebo san ƙasa sosai aka fitar da shi ya zama daban ƙasar ta zama daban sannan kuma aka zo ka zuba kayan alama a kai to shi kenan to wurin sai ya zama to wani kala daban na
فلما جاءونا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
ولما جاء أمرنا yayin da lamarinmu ya zo bi ilakim da halakar da su da Allah aliyaha safilaha sai muka sanya madaukakin garin shine saman garin sai aka juya sai koma safila a kasan da sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama an juya kenan ai bi arafa jibrilu jibrilu ne sai daga garin ila sama'i zuwa ga sama ya sa fifikin sa ya kewaye ya shata inda da diba ya danna shi ne ya dauko daga can kasan gabaki daya kusan da ya sama da ya sana sai sai ya juyo kan ya kifar da ainihin wurin gaba daya wasu kada sai ya sarayar da ita mana ya faɗar da ita ba kulubatan a juye ilal ardi zuwa ƙasa wa amtarna alaihim alaiha sai muka yi ruwan wato azaba akan alƙarya din gaba daya muka zubo hijaran dora wa zimin sijilin daga sijil a sijilin nan dinun tabo ne dubuka bin nari wanda aka tafasa shi aka sauya shi da wutan jahannama to da shi ne aka musu yadda kasan tsako yadda kasan digon ruwa yake zubowa shar da yawa haka na aka ta zubo wannan azaba din akan wayannan mutanen da ainihin suka wannan azaba ko da ma al'adar masu liwadi aiki ruwa kuke yi ko to bari a kifa daga sama gaba ɗaya a yi musu yadda suke yadda suke yi haka ne ko a duba kauluhu fadin su da ya ce bi an rafa ha jibrilu ila samai a duba sharhan wurin a ganin ai bi an atkala janahaihi cewa malaka jibril ya sa fukafukansa ga baki ɗayan su ta da karkashin ƙasa wayya kamsu mada'in Allah ba sai ba gari dai bane ba birane kasar gaba ɗaya ne a jin birane guda hudu gari gari har guda hudu akbaru ha mafi girman garuruwan nan sadom birnin sadom shi ne ya fi girma wahiyar mota fi karfi da ake samu da kato birnin mota kato al-mazkurat wanda aka ambace shi fi suratul bara'atin a cikin suratul tawba wa yuqalu akan ce kana fiha arba'atu alafi alfin wato ana cewa mutanen da suke wannan wurin ya kai dubu wato aka dago wato dubu hudu kuma aka dago wani arbatu alafi albin wani miliyan hudu ne ba wani kusan miliyan hudu ina ce arba albin miliyan daya arbatu alafi sana aka ce albin wani miliyan hudu ne amma farfa jibril mudra kulla duk wa'annan biranen da jama'an da suke kanta jibril ya daga su gaba ke ɗayansu da ya daga hatta sami a halar samaye siyahu dikati har wani suke sama suka da irin shara na wannan zakaru zakarun garin tun da ya wurin asuba ne inda wajen asuba kuma zakaru sukan yawa da shara a lokacin to da aka daga wannan yankin gaba daya sanda ahalar samaye suna jin sharan ainihin zakaru da aka juyo da wannan za a kito da su wani mahil kilabi da kuma haushi da karnuka walam haka ne ko walam kuma lahum inahun amma abin mamaki daga wanda aka yi a ta koko haka kawai wato bai yana zaune a nitse bai kihu ba san da aka jiyo da abin saboda tsaban ainihin aiki sannan wala mai wanda ya bi lahum na'imun in mutum ba ya yi bai san lokacin aka ɗaya ƙasar gaba ɗaya a shi yana tabbatar da bai sani ba sai aka hana da shiga wajen kiskarwa sun makallaba a zanen sai ya juyo da ita shi ke naka halaka da su zaman na kuna ya kuma zaka shi kuwa zaman na ya kuma tsara faruwa su wayannan mutane annabi lokacin na'am na azaba akan mutanen garuruwan nan alkariji na na fil asmari wayanda suka fita gabanin biranen a ce tafiye tafiye su an hana da su gairiya wakila alal qura ba da kalbiha wani kawai ya ce a kan wannan alkarjin da bayan an juya da ita aka musu wannan ruwan azaba ne domin jure jama'a ka an rajulan minhum kana fil harami cewa wani mutum daga cikin yan liwaɗi yana can harami amma duk da haka faja a hau hajjirun a can haramin dutsen sai je masa dutsen da zai halaka da shi sai je wa kafa fi hawaye dutsen sai ya tsaya a sararin sama arba'in da yawan kwana arba'in na jiran yana jiran ya ware don kare zubo ya hada da wayansu yanta ziru zalikar rajulu yana can sarari kwana arba'in yana jiran yana da gani dutsen azaban wannan mutumin a cikin haka da dalilin harabi san da aka bari ya fi daga harabin ba a ba a zama jewa azaba cikin harabi san da mutumin ya gama abin da yake ya fi da ba a harabin maka shi kenan fasaka da alaihi sai wannan takuwa na azaban sai tsarayo a kansa mana ya faɗo a kansa shi yana baka da wanda yake wata dama ya tafi ne ba a nan ba ya gudu ba ne oh ne bai ba amfani da ya masa shine bai masa sannan ba sannan ya gama duk abin da ke ya fita sai don harafi kam za mu wani shigo harafi mai kana amina ne kuma ta kalau kana amina ne harafi kuma ba ya ne ba mun da ciyawan gari ma suna cikin aminci ba ciyawa na garin ba da maka je ka yanka da lauje ko kai wani amfani da shi yana cikin yancin sa yanzu na idan kai garaje kace to kai na saba ko ba hakori na da asuwaki bari in balle ainihin wani abu da cikin bejin nan na haramin kana cire da failai ka yi laifi yanzu ya za a yi na cikin amincinsa karya shi saboda aminci shanin harami kenan saboda ka sai zama da ya masa amfani a wannan lokacin san da ya fita kana abin da ya same shi na mujeka amma hiya ma zalimina mawdudin sun zo a jere mutatabin musawwamatan kuma wannan zarfafanin na azaba din nan kowanne an masa alaman mutumin da zai je ba kowanne akwai sunansa wato a cikin wannan dutsen azaba din alaiha ismu wani yurmamiya suna wanda za a jefa da shi yana nan ba zai jefi wani ba sai ya je ya same shi da wanda aka binne da kasa ta binne sai ya je ya same shi ne ko ina ne wanda daga daga sinjila Allah ya bulo shi inda rabbika a wajen ubangijinka wannan birni na birnin sadom da wayan ainihin garuruwa daban-daban wa ma hiya min az-zalimin bi bayidin wayannan garuruwa da duwar wazun da garuruwan nasu duka wazun to masu nisa ne min az-zalimin da garin azaliman nan kafirin maka kenan wannan garin bai da nisa daga garin azaliman shi ne kenan in ka tashi daga maka za ka tafi sham za ka garin a kan hanya na'am
وإلى مدين أتاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مهير وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا mun aika zuwa ga birnin madiyan mun aika musu a kafin ɗan uwansu shu'aibun annabi shu'aibu annabi shu'aibu shi aka aika wa birnin madina kala annabi shu'aibu ya kaume ya kun mutane ibudun la ku bauta wa Allah wani duhu kare da Allah domin ma lakum min ilahin ghayru babu da wani abin bautawa wani sa shine abin bautawan ku sannan wala dan qulul bihiyal wal mizana kar ku rika tauye ma'auni na mudu da ma'auni na sikeli yawa ma'auni na mudu ku cika shi na sikeli ma ku cika shi domin in ne a rafin bikairin suna ganin ku kuna cikin nema allah ya ba ku nema daban-daban nematin tunekun aisafimi wanda za ta hana mu da wadata ku gabanin tauyewa a mutanen nasa banda kafircin da suke da shi suna sana'a awo a wani sura ta allazi na idan zalu wala nasi yastawhun wai za ka lawo mu a wazanuhum yusrun na kuma yadda suke yi za su malaka kamar kwano guda biyu idan za su auna a hannun mutane sai su cika ma'aunin kuma babban ma'auni ne ya fi wanda za su auna da shi ga cikawa ga kuma ma ba iri ɗaya ba ne amma wai za ka duhun wani za su auna mutane awu na mudu awu wata na ko za su au- musu awu na sikeli na gwaji ko lamba ko nauyi na ko yi kusuru na yin suka tauyewa ma'ana sai su nema kwanon da bai kai wancan ba sannan ba za a cika shi sai a sa yatsu a ciki a duk shi da yawa wannan ya zanci danne wannan wurin da zuwa hatsi zai zauna a wannan wurin sai a juye don aka samu kwano goma kusan kwano ɗaya za a samu babu shi a nan sannan kuma san in an je baki baki za a riƙe kwana saboda a wani wurin a samu kar wani ya ya tsaye wani wanda ba samu wurin zama- da zai zama a cikin kwanon ba to haka suke yi a wancan lokacin banda kafircin da suke yi to wannan ha'inci yana nan tafe sai wanda ya ji tsoron Allah kawai Allah ya kiyaye shi bayan haka amma har yanzu nan wato musamman karkara ko kuma musamman yan tare masu tare masu shigowa shigowa gari to dama da dan kwanon sa a cikin dan buhunsa ya dandage kwanon ya tete ya kara tsaye shi kenan malam laura na ko yan kwanukan wakensa guda kwana goma zai je ya biya bukata a kasuwan gobe sai kullo ta bakin shiga gari ya ka samu ƙatuwar ɗorawa mutane suna zaune ƙarƙashin ta suna tare mutane suna tare mutane sai ce ya kama wannan lambun da mutumin daji ya taho da shi sai ya ce ta muje kawuna sai ya ce mata kwano goma ne ba tana da auna su na taho da su kwano goma ne da a ainihin shi na za ka yi auna adawa in tabbatar alhali ma wannan kuma ban kaura za a ɗauko sai sai ya ɗauko nasan shi kenan sai ya zo ɗaya yana girgawa kwano takwas ya fita wato sai ya zama da ɗan cingi da ɗan wani abu kaɗan shi kuma da bana goma da wadda to haka daga nan an yi tarbibi kenan bayan ya cika kuma kwanon goma ne ya fi wa- ya fi wannan dole zai haƙuri a asaran kusan kwano biyu ya biya shi nan da nan zai hada ai don gudun kar wani ya sai yana so idan wani yana so a nan da kan yace wani yana so ba zai da ya auna masa da wannan kwanon ba kuma ba zai da ya auna masa da wannan ba sai ka ji a tambayan mutane aron kwano ya boye wannan kam a bani aron kwano to mutane kuma na mazo sai duk bagana su ɗaya ne sai su kwashi kwano sai su ya auna masa kuma kalin bai kai masa a nan wannan kwano goma nan sai ya samu wajen kwano kusan sha biyu shin Allah kawai ne ba duk wannan mutane suna yadda Allah yana ba na bishu aibu abinda ya ta fama da shi kuma ya ta fama da mutane akan wannan eh ya ce wa inni akabu alaikum ni ina jin tsoro akan ku ina jin muku tsoro kenan in lam tu'minu idan ku yi imani ba azaban yawmin muhidin azaban wani ne mai kewayewa bikum da ku yuhliku kuma ya halakar da ku ina jin tsoron kar a tura ku azaban da ta halakar da ku wa wasu yawmu yawmu bihi majalan sai ku yi bihi amma da azaban yawmin nan ba fa a ranar din bane amma azaban tana zuwa a ranar ƙarshe kenan wani a majazi aka faɗi shi ana na
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين wa ya ƙaumi نعم ya ku mutane abin da suke so da ku aukul miqyala wal mizana ku riga cika ma'auni na mudu wal mizana ma'auni na sikeli to shi mizan din nan teloli suna iya shiga cikin wannan نعم masu sai da fetur suna iya shiga wannan نعم masu sai da auduga suna iya shiga wannan masu sai da fata masu na iya shiga wannan saboda nauyi نعم
idan suna mai zane ne to labudda ne za ka yanka mutane da ma'auni na fegi yake sai samu fegen su ya cika daidai amma matukar an tauye shi sai ya tauri wai haka nan kuma wajen fetur in an ɗaure injin din ya tauru shi kenan ba zai sai ta ihu kawai baya zubo fetur din yadda ake bukata kafin wani lokaci kawai shi kenan wai kudin ka sun kare alhali kururuwa ne kawai yake yi bai zuba maka ainihin fetur ɗin da ake bukata duk hanya hanyoyi daban-daban da suna ana ana yin su saboda haka ubangiji ya hana wannan shi yasa Allah ya jawala da fasun nasu ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane abubuwan su la tan ku zo min hukumin shay'an kar ku tauye ku kowa daga hakokin su na wani abu ah wato kar ku tauye musu komai haka ne ko wala ta asawu bil ardi mufsidin kar ku yi barna a bayan ƙasa alhali mufsidin kuna masu barna bil ardi wa ghairi da kisa da wani kisa na'am baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz baqiyatullahi legowa na Allah mana rizqul baqi lakum arzikinsa wanda yake yawon zugare ku ba da imayil kaili bayan kun cika ma'auni walwarni da ma'au na sikiri da kuke yi to wannan arzikin da Allah zai ba ku ya sa masa albarkan nan to ainihin kairu da kuke fi alheri gare ku ka auna daidai ka cika musu ma'auni ka ba su to hakan shi fi alheri yawa amma ku tauye mudu wajen can kuma ku ciko shi don ku wahal da mutanen karkara da suke kawo muku to wannan duka ba daidai ba ne eh min albashi da kan rage ba in kun fi mu'minin idan kun kasance mu'minai ne na hakika abin da za ku yi kenan kuma ana ne ku yabi ni ba kuna gani na din nan in ji annabi shaibu kenan ban zama to mai kiwo a kan kuwa rakibun ba mai bibiyan ku bane ina yi wata abin da kuke yi ban na ujazibun in saka muku ga amalikun ayyukan innama uistu naziran kade mana iyaka an aike ni ne in zama to mai gargadi gare ku cewa kar ku yi abu kaza bai da amfani ku yi abu kaza yana da amfani na قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا له suka faɗa wa annabi shu'aibu amma sun gaya masa istizan bisa izgilanci suka ce ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu wai shin kam asalawa tuka ya sallolin da kake yi nan ne wai sallah da kake yi dinnan tamur ba su suke umurtan ka eh sallan da kake dan yin nan shi ke umurtan ka irin wani abin da ke gaya mana ne bi taklimi da tilasta mana an na rufa ma ya buru aba ina mu bar abin da iyayen mu ke gwada masa mu dai mun gane yan sallolin da kake yi nan suke umurtan ka mun ba za mu sai su zuba su bari aw na turka anna malami amma da na mana sha ko ko mu bar aikata abin da muka dama cikin dukiyoyin mu mu ba mu gane mai umurtan ka da wannan ba kai ka ce Allah ya aiko mu ba lokacin da Allah ya aike ka mu dai kawai mun bayyana da ɗan sallan da kake nan ne su suke su suke za ka yi da wannan aiki izgilanci da iri iri a almana haza amrun badilun wannan umarni ne kawai da yake mana ba ta ce kawai wanda la ya tu ilayhi da'in bi khairin duk mai kira da alheri ba zai kira wannan ce wannan abun alheri innaka la antal halim kai ba kai ne ba alhalim mai mai juriya ko mai hakuri a rashidu shirye a kai shiga eh mai hakuri shirye ta do zalika istizan kuma da wannan ma bisa izgilanci da gangan suke ba wani abu kuma shi annabi shuaibu yana daga cikin manyan manyan bayan Allah kuma masu yawan shekaru a raye to ana tunanin da shi da annabi nuhu ma ba ya fi dadewa dan da shi annabi nuhu wato ainihin da yake yana bangaren masu uniform to na tsibura da zai kama a dadewa sa amma shi yana daga cikin ainihin ɗan sandan da ba da uniform saboda ba kowa da kowa zai gane abubuwan sa saboda haka annabi nuhu kowa riga ya ji ya rayu shekara dubu ba hamsin ko yana kira to dubu ba hamsin na ba yana wa'azin da yake yi wannan ba wai ya kan haihuwansa ba don ba ta baka ainihin daga haihuwansa to nan ne wasu malamai suke cewa a san da ya shekara hamsin sannan aka aiko shi ya yi wannan dubu ba hamsin ya suka dubu daya ko suka ce ba faɗi na baya ba ko dai yana kira dai ya yi shekara dubu ba hamsin yana kira za ka kenan shi ba kansa ba ba san sirrin gaba ki dai ba to annabi shaibu kuma annabi qur'ani bai kawo yawan darewa kamar shi na cikin da su na'am قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
قال يتي يا قومي يا قوم متاني arayatun ku bani labari mana in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance wato akan hujja daga Allah ubangiji na akan bayani da Allah ya yarda shi sannan ubangiji na wan warzaqani ya azqta ni minhu rizqan hasanan arziki mai kyau daga gare shi hasanan mana halalan na halal yanzu abu abshu bihi bil haram zan yi ta daidaita ina bani labarin sa a matsayin haram min albaksi in bata shi ta hanyar ragewa wata rufi da kuma tauye ma'auni wani dai wa ma'uridu ba ni san an ukali wa kun in saba muku wa zahabu in tafi ila ma an hakum anhu in aikata abin da ke hana ku ni nake hana ku a samu na aikata to ni ba zan yi wannan ba ba a sake muku ban tunayin hawa in aikata ne in yadda manansa ma in uridu ba abin da nake nufi illal istilaha sai gyara sai kyautatawa lafin gare ku bai alli da adalci amma zai wannan masada da gurgurun iyawa na wa ma tawfiki dacewa na bai zama ba kudratin iko na bai zama ba ala zalika kan wannan wa gairi da wannan sa mai da daga ayyuka na biyayya illa billahi sai abin Allah ya ga dama ni dai zan iya kan abin da aka ce na yi to amma saura sai abin da Allah ya yi alaihi tawakkaltu akan sa ne na dogara wa ilaihi unibu zuwa gare shi ne zan komo arjuwa wato zan koma gare shi Allah din na'am ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
نعم ويا قومي يا قوم متاني la yajri mannakum shiqaqi rarraba ta kar ya tsurutar da ku yuksu bannakum ya sa ku ni tsururi mana ku nema kila fi sabani da ni in kun yi haka to lalle ku an yi sai ba kun mizulu ma a saba kama nuhin misalin irin abin da ya samu mutane annabi nuhu to na abin misalin zai same ku shine halakarwa kenan aw kama hudun ko ko misalin abin da ya samu mutane annabi hudu irin abin da ya same su aka tura musu iska ta zo ta babballa su ta kakashe su to ina jin tsoron kar irin wannan ya same ku aw aw misalin ko ko mutane annabi salihu wanda aka musu tsawa guda daya kowa ya faɗi ya durkushe ya mutu da hakan nan mai lazabi to sannan kuma wa ma kawo lodin min kuma bayanin mutanen annabi lodu ai ba su zama tun masu nisa ne ma daga gare ku mutanen maka abin da ya faru gare su ai sun san abin da ya faru da saboda haka ku kiyaye kar irin abin da ya samu wa'yancan sun kuma ya same ku ai su mutanen annabi lodu manaziluhum au zamanu halakihim masaukan su ko zamanin halakan su ai bai zamanto bi ba irin mai nisa min kun gare ku ba ina nan kusa da ku da aka fa atabiru ku yi izina ku lura da abin da ya same su sai ku wazantu da wannan wastaghfiru rabbakum ku nemi gafaran Allah ubangijinku kuma tubu ilai sana ku ko mai zuwa ga Allah da kaskantar da kai da neman yafiya sai ya fi muku ina rabbi domin lalle sani ubangiji na rahimun mai tausayawa ne mai jin kai ne ga mu'minai wadudun masoyi ne ga mu'mina muhibbul lahum mai son su ne ga wannan na'am قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا suka faɗa izanin dan sanarwa bi illatil mubala dan karancin rashin kulawa suka ce masa ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu wa'azin da kake ci kana saki wannan kai mu ba ma na ba ma bayanta ba ma fahimtar kasiran yawa yawa abin da kake faɗa din nan don ma ta kula ga abin da kake faɗa na wa'azin nan ba ma fahimtar su ko ba sun fahimta ma haka za su faɗa saboda izgilanci eh sai suka ce ba ma fahimta abin da kake faɗa wa inna lana raka fina ba'iban kai mu dai a takaice dai muna ganin ka kai mai rauni ne fa a cikin mu kai din nan dalilan kawai wani wanda ke mai tosko kawai kana da karkancin muke ganin ka amma dai kuma kana da dangi kana da jama'a walwala da haɗuka ba don danginka ba ba don jama'ar wato ba don jama'ar ka ba eh tolar jamna ka wallahi da haimun jefe ka bilin jami'ar da dora wasu amma muna tunanin in mun jefe ka kana da tijo kuma kana da jama'a ainihin kare zama to mun yi wa dangin naka laifi ka duba ba su yi tsoron taba annabin Allah ba wasu na waiwaya suna kallon dangin sa a matsayin dangin ke na dalilin dangin ne ya za ba su masa komai ba ba don dangi ba sai sun jejjefe da duwa suka ce wa ma'an da alai na biya zai kai ba wani mai girma ne a wajen mu ba ma ganin girman ka karimin alai raji ba ka bi karfin jiba ba wa inna ma da haduka kadai tawagan jama'an ka da kake da su kuma da ayyazar su ne mabuwaya su ne manya kuma ke ganin ta gara mutane ka dalilin su na
قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتكتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون مهير قال النبي شعيب يقول يا قومي يا قوم متاني وينزكم أرهدي أعز عليكم من الله yanzu dangi na jama'a tawagan jama'a na da nake shi a baya na su ne mafi girma a wurin ku akan Allah ba Allah ne mai girma ba sai ku tawaye dangi na a tattara ku kasile ku bar kashe ne da ailihim domin dangi na ba za ku bar kashe ne don Allah ba ai Allah za iya kamata ku duba ko wala ta fa zo ne lillahi ba za ku kiyaye da Allah ba sai ku ce kun kiyaye a dalilin dangi na me dangi na kuma har ma wacce kasu mu kuka rike shi Allah din kuka rike shi wala akun a bayan ku zihiriyan abun jifa da baya baya mambuzan karfa wala karfa zuhurikum abun jifa da magana za bayan bayan ku la raki bona ko ba ba kiyaye shi ba ba kiwon wato abun da baya so don karfa yi masa to bari in faɗa muku inna rabbi lalle sani ubangiji na muhirun mai kewayewa ne bima ta amalu da abin da ke aikatawa Allah ya kewaye shi ilimin sani kuma koyi ya zai kuma zai muku sakayya da abin da duk kuka aikatawa eh ran da suka ya kama su to inna basara bika la shadid lalle dan kan ubangijin ka kamun sa mai tsanani ne ran da ya kama su za su faɗa na'am ويا قوم اعملوا على مكانتكم وإني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب
ويا قومي يا قوم متاني imalu ku yi aiki alama kanatukum a bisa bikirin kuma na bisa halinku halatukum inni amilun ni ma mai aiki ne ala hadati a bisa halina mu je kowa ya tafi da halinsa mu gani amma dai na san saboda alamuna da sannu nan gaba za ku san man ya ji azabun yuzihi wanne ne wanda azaba zai zo masa ya kunyatar da shi wa man huwa kazib kuma a gane wanne ne makareci da haka ku tafi fartaqibu ku saurari abin da zai same ku in taziru a kibata amurkum ku saurari ƙarshen lamarin ku in nema akun ra'ib nima ina nan tare da ku daga cikin masu kiwo masu kula masu sauraro muntazir nema mai sauraro ne tare da ku na ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا السيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين walamma ja amruna yayin da lamarinmu ya zo bi ilakin da halakar da wayannan ga kafirci ga izgilanci ga tauye mudu da ainihin ah, ma'auni duka dai ya zama to suna ba sa cika su daidai aka hada laifin kafircin da wannan laifin da suke yi sai aka turo musu azaba eh to yayin da azaban ya zo musu na je na shu'aiban shi dai annabi shu'aibu sai muka tsira da shi والذين آمنوا معه da wanda suka imani tare da shi duka wayannan sun tsira bi rahmatin minna da rahama daga gare mu inji Allah eh wa aka tafi da zalamu sai hato sai tsawa ta kama wayannan da suka yi zalunci ta hanyar kafirci da ta hanyar zalunci na awu ko na mududin da sauransu duka sai sahabihim jibrilu jibrilu ne ya yi musu tsawa to tsawon nasa nan ita halakar da su ba a zuba wasu suka waye gari shi da harin jasimin kowa a gidansa sai a samu ya durkusa a durkushin kuma ya zama ya mutu kawai ya zama ba rai ba da ke na alar rukabi mai yace suna durkushe akan gwiwoyinsu duk sun mutu sai suka zama to كأن ya يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعد الثمود sai suka zama doka an mukaffatun aika annabi kai kashe su din nan lam yaga nau fiha ba su zauna a wannan alƙaryan ba nan yaga nau ba na wadatan ba ne na mana yuqimu kai kashe ba su zauna a wannan garin ba ala sarara kuje budan nisa daga rahmar Allah limar yana ya tafi daga mutanen birnin Maryam kama ba idan samud kaman samu idan samudawa su ma suka nisa daga ramar Allah irin yadda aka durkusar da samudawa to su ma haka aka durkusar da su na
ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد to dama an lissafa wajen kisoshi guda bakwai a cikin wannan sura na wayannan manzanni aka fara da annabi Nuhu aka gangarwa aka zo kan annabi Shu'aibu to an zo kan na annabi Musa to daga nan annabi Musa kuma a dai a dai har dai sura ta kare a wayannan kisoshin anan suka tsaya kenan sannan a shiga sura sura annabi Yusuf zalla a ta magana kan annabi Yusuf da abin da ya faru walaka darsal na Musa bi ayatina wallahi hakika mun aiki annabi Musa da ayoyin mu ayoyin guda tara wasu dalilin da hujja mubinin mabayyani burhanin bayanin zahirin ila fir'auna mun aike shi zuwa ga fir'auna da aka aike annabi da Allah ya aike annabi fir'auna mana ya aike annabi Musa zuwa ga fir'auna to sai ya nuna a nai musa mulki a nai musa da ya zo sai ya samu bawabu mai tsari kofa na farko na fir'auna cewa a shidin nan manzon ubangijin talibai ne ya zo da aika zun gurgun fir'auna to shi ko wanda aka gaya wani magana ya riga ya sa a nai musa sai dai ga fir'auna ya ce masa ga hawa ne sai idina ta da fir'auna wanda ya yi kazaɗin nan ya zo yana nan ƙofar gida ya ce allah ne ya aiko shi zuwa wurinka sai fir'auna ya ce tafi ke na ji ya ƙyale shi bai sake waiwayansa ba wani kawai aka san da shekara guda a wannan wurin shi dai bai tafi ba sai ya isar da sakon Allah shi kuma wata mulki ya hana bai ba shi izinin shigowa san da ya gama yangansa na mulki ya gama abin da yake yi ta sannan sai ce a kawo zafoki da zaki da damusa da sauransu kamar yadda dai mutum yake da in ya mallaki muzuru kaga yi muzuru yana ta yawo a gaban mutum ko ya zo ma ai ta goga jikinsa ma a jikinka to haka nan wa'annan dabbobin fir'auna saboda ya saba ba su ya tara su a gabansa to shikenan to yana so ya idan nan yana so ya ya sa annabi Musa ya iso to ba an ka kawo wannan zafofin an aje sai fir'auna ya zauna tun daga baya haka sai da a jiya gida mai dan aikan nan ya zo ya shigo wai yana so ya ga daga ya shigo sai ya ga wayannan namun daji sai ya tsorata shi kenan kuma ya gayyaci masu kusa da shi su zo su je da za a yi annabi musa yana shigowa sai wannan zakoki da da musa na jirga tashi tsaye tashi ba na girmama ne ba wai ba wai za su tasa mamar masu za su yaƙe shi ba ne da filawa ne ga sun tashi tsaye shi yana jiran ya ga irin kowane irin fuskan fuskan annabi musa da zai yi sai ya ga shi yana ta tahowa kowane suna wawan isowa wajensa sai kowane ya zo ya goga jikinsa a jikin anayin musa idan dai muzuru yake yi in suna masa sun zo guda ne musa sai su goga jikinsu suna ture-turen goga shi fir'auna yana mamaki fir'auna yana mamakin wannan lambar bai fara da sha ba har sanda ya iso gun fir'auna tunan ne da ya ce da isa da saƙon ya ce allah ne ya aiko shi cewa ya saki bani isra'ila ya ‘yantar da su ya ba su ‘yanci ya sake su sai ya kalle ji ta haɓawa ne alam nurabbi ka fi na walidan walafin safi na lumurka su ne kai kam sai ya boranta masa abinda ya masa data to daga nan wannan abin da ya faru na ganin wayannan namun daji suna yau da aka tsaya kuma kowane yi zo sai ta lasan gaban annabi musa da harshensa kamar yadda dai muzurin ya samu abu ta lasa haka suka yi jara to nan ne firawa na fa kai lamarin da ya da mai mai rabo na ila daga lokacin ma zai sallama to kaji a shine Allah subhanahu wataala yake fara nan na ayi ga zuwa ga fir'auna wa malaihi da manyan manyan jama'a amma fattaba'u amra fir'auna sai su jama'a jama'an nasa sai suka rika bin umarnin fir'auna ba sa bin na anayin musa kuma wa ma'amuru fir'auna bi rashid kuma lamarin mana umarnin fir'auna ba na shari'a bane a har gaje na ta wai wai yana tsoron wai ka ne musa ya bata jama'a eh a can wata sura to ashe shine lamarin sa ba a daidai yake ba jabiru ba mu يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود شيف فرعون yabdumu qaumahu zai gabaci mutanensa yawmal qiyamati ran tahin kiyama fa yattabi'unahu su ko jama'a na sai su bi shi shi yayi gaba su su bi shi kamar ta bawo fi duniya kamar yadda suka bi shi a nan duniya to haka nan a lahiran ma za su bi fir'auna shikenan yana tafiya yana tafiya fa awra da humun nar dukan su sai shiga da su wuta kamar da nan duniya dukan su shiga da su cikin ruwa ruwa halaka da su haka nan a ran zan kiyama zai gaba duk ya auka da cikin wuta jahannama kai wa bisa lirdul mawrud kai magangara wanda suke gangaran ta dinnan tayi muni ita ce jahannama na
wa urbiu fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah bisa lirdul markud wa urbu wa urbu an biyar da su fi hadhihi dunya a wannan rayuwar duniya an biyo mu da la'adan tsinuwa ni san tarba daga rahmar Allah sannan wa yawmal qiyamati ran da kiyama ma za a biyo mu da tsinuwa har yanzu kai bi sarrifdul marfud wannan taimako da aka taimake su da shi kai yayi mu ne ribdun wannan taimako da aka musu yayi mu ne na'am eh a san kuna azaba ba
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وهسير وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم والياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبير ah haka ne ko zalika ah wai zalika Zalika an bayar.
an bayar gura ko zalika la maskuru wannan abun ambatawa bayanin da ake ta yin nan min an bayar gura yana da cikin labaran a ƙarayu na kusuhu da na kusuhu da muke kisan tashi alaika akan ka ya rasulullah wannan duk labarin da aka yi ta hada tun annabi nuhu annabi eh, har aka zo kan annabi musa nan duka labaran gaibu ne muke gaya maka ya rasulullah wannan abin da baka sani ba ake gaya maka min ha daga cikin wani alƙarayyun akwai ƙa'imun alƙaryar da take tana tsaye amma halaka haluhu dunahu mutanen alƙaryar sun halaka banda banda ainihin ah, ga- gidajen kamar yadda aka kwashe fir'auna da jama'ansa aka je aka zuba su cikin ruwa su ji gidan ko bayan su gidajen suna nan da gidajen da komai nasu yana nan kaga kenan daga cikin mutu an samu misali ɗaya kenan Ah, halaka aluhu dunahu wa min ha hasirin daga cikin biranen nan da aka halaka da mutanen su akwai girbebbe halaka bi ahli da garin da mutanen garin su an halaka da su fala asara lahu babu wani gurbi gare shi kazar ilmasuri bil manajili ya zama kaman wato ah, kaman shukan da aka girbe ta da magirbai aka sassare ta aka kada ita to haka nan ainihin wayansu maka musu wasu ko an halaka da jama'a wasu kuma sai kamta da kumin jinatin wani ayyuka kaza kaza sun bar shi ga gidajen ga ni'imomin ga gwanakin ga komai yana nan amma wasu garin kuma an halaka da da mutanen da kayan da yake cikin garin duka Ah, wa ma zalamnahum Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan halakarwa da muka musu ba mu zalunce su ba bi ilahim da halakar da su bin gairi zambin ba tare da nabi ba walakin zalamu anfusahum sai dai su da suka zalunci kawunan su bi shirki da yi wa Allah tarayya kuma annar anhum alihatuhum wayannan kafirai allolin da suke da su suke bauta musu ba su kare musu komai ba allati yad'una wa da suke bauta musu da mu dona min dole lai ba ba Allah ai da allolin allolin ne na gaske ai ba za su bar su ana halaka da su allolin ba su tashi tsaye suka hana ba ko tun da dai shi ga Allah zai zai raya zai kashe ne ko to tun da su ma sun yi da wannan allolin allolin su ne to yanzu an zo za a kashe su to allolin su tashi su ba za a kashe mana mutanen mu haka ba ba zai yi ba to tun da ba zai yi ba ashe kayan banza ne ake bi yau ba da amfani komai lamma da amruna yayin da al'amarin mu lamma da amru rabbika yayin da azabar ubangijin ka ya zo musu ba su da su wannan alolin nasu ba su iya kare komai wa ma za a duhu kai ba a masu suke kara musu ma bi ibadatin da bata da suke lahagare da gaira tadbir sai halakarwa sai hasara da tafsir kai su dai wuraren fannin وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود
yace a haka ne waka zalika ai mithlu zalika al-aqd mithlu zalika al-aqd misali irin wannan kamu irin sa ne aqd rabbika kamu ubangijin ka da zai yi zai kama mutane wanda suke masu laifi haba idan aka zal qura idan ubangiji ya kama mutane a ƙarya shine urida ala wai ya zalimatu alhali mutanen alƙaryan masu zalunta kawunan su bin zunubi da yin zunubi da yin laifi ay fala yuni anhum min man akadahu min akadi shay'a ko shay'un a shay'un wani abu ba zai kare ba ba zai wadatar ba an hungabarin su min arziki ga kamun ubangiji da zai musu in kamun da Allah zai musu ba wani abin zai kare su gabarin wannan inna arzahu lallasa ne kamun ubangiji dan kada zai yi alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani ne rawar shekani buhari da muslim ya rawaito hadisi an abi musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha sani allah ta'ala la yulil zalimi wallahi yakan yi wa azalimi shifta yayi ta zalunci yayi ta abubuwan sana zalunci ana ta rubutawa ana ta rubutawa ana ta tara masa hatta idza akazahu har sai ran da Allah ya kama shi da wannan zaluncin nasa lam yuslifhu ba wanda zai kubutar da shi ya kwace shi sun makara rasulullah da lama sannan mazala ya karanta da ka zalika an zura fika a aya an zuwa ƙarshen aya shi zalunci wato lokacin da ake yi mai shi yake yin sa hey ta jin daɗi yana da zalunci kuma shi zalunci ubangiji bai jinkirta wa wanda aka zalunta in yayin addu'a da zaran yaro yaro ji Allah akan wanda ya zalunce shi nan shikenan kai ba hijabi tsakani sai an sama kawai amma sai mutane su ce kuma har yanzu kamar da yace layu lil zalimin nan misalin sa in azalimi yana tayi Allah sai kara buda masa ya tayi din sai zama kamar jifa ne aka wurga ya ka wurga dutse sai ya tayi sama kawai to amma in ya juyo fa ba amma zai hana ita bugaza ko to duk wanda ke yin zalunci yana harka na nema amma yana sa zalunci a ciki yana ta dora zalunci sai zama to kamar yana yana dora kayan sa goma ne ya ya wuri wannan ya hada cikin kayan sa ya wurin eh musamman ma in irin gobara da ke faruwa a kasuwanni mai kaya hankalinsa ya tashi sai yan malakin gobara su ta ɗiba to zuma dama kuma kayan irin kayan suke sayarwa kai sun zo kamar za su taimake ka aje kowa ya dauka wani gefe yake yajewa to da zaran ya zo ya hada cikin nasa shi na gani kamar ya ya kara ko to ya saurari nan da abin zai jiyo idan ya tsaya ya jiyo sai ya ba kai sai ya fi kowa ma zama Allah sarki matukar mai yin irin wannan mai waro kayan zalunci ya sa cikin kayansa sauran da abin ya biyo masa ba zai kyau wani jifan ya zo kasa da kuma ya lokacin da jifa ya gana yana yin sama to iya juyo kan ba abin zai kyau inna fi zalika la'ayatin inna la'ayatin sani aya ta tabbata fi zalika al-makur a cikin wannan abun an bata min al-qisas daga wannan kisoshi na wanzannin nan la ibratan wallahi abun izina ne liman kafa azabal akhirati ga wanda ya ji tsoron azabar lahira zalika yawm zalika wannan azabar lahiran zai faru na yawon kiyamaci yawon kuma yini ne majmu'ul lahun nasu wanda mutane za su taru a cikin wannan yinin wani alkiyama sai ya cika tam da jama'a wa zalika yawon mashhud mashhud wata ninka yini ne wanda za a halarta ya shiga duhu jami'ul kalayi wanda dukkanin talikai sai sun halarci wannan wuri inda za a yi wani hisabi din kuma wani umaru a kiruhu ba ma jinkirtar da shi illa li ajalin ma'adudin sai ga wani adali lissafafe wanda aka shirya sai adalin ya yi sannan aikata mana da waktin ma'alumin inda lahi ga lokaci wanda ke sananne a wajen Allah ko ranar iya zo shi kenan to Allah sa a karbe mu da imani mu tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukan bayan Allah wato da Allah ya da su Allah sama hakan nan Allah ji mu, ji ban iyayenmu, da malamanmu, shehunanmu, za mu gama lafiya. Allah za mu gama lafiya. Mu karanta wa iyayen namu da shehunan namu, fatiha gaba ɗaya, za su fatiha gaba uku, kuma na gaba uku Allah ya kai mu ladan gare su. اهدنا الصراط المستقيم قال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله فكذبوا رسول الله لك الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم الحمد لله لا لا لا رب الحمد لله